بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم للسادوة أولا سافيا من البركة يوم من جمعة ببرانا شابك بوات رمضان جرى النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wacce ce daidai da biyar ga watan uku shekarar 2026 miladiya mun sadu a wannan masallaci domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin kowane azumi na Ramadan Allah muke roƙo ya mana jagoranci na alkhairi ya sanya albarka abinda zamu karanta ya fahimtar da mu alkur'ani ya ba mu ikon yin aiki da shi kamar yadda muka sani kafin mu ci gaba da karatu yau ramadan yana goma sha bakwai don haka wata ya raba tsakiya ya ɗauko gangara allah karɓa mana abin da muka yi a baya magabata na ƙwarai sun kasance idan ramadan yana tafiya ƙara kyawawan ayyuka suke ba ragewa suke ba irin yadda muke yi sukan yi ƙari akan abin da suka saba suna yi idan mutum mai yawan sadaka ne ya ƙara mai tilawan alƙur'ani ya ƙara mai yawan ainihin wato neman ilimi ya ƙara mai yawan ainihin wato tsayuwar dare ya ƙara mai yawan addu'o'i ya ƙara kowane aiki alkhairi su ake ka ƙara musamman ma yadda ya zama muna tunkaran waɗannan kwanaki musamman wanda ainihin wato ya zama ainihin wato muna tinkar waɗannan kwanaki masu albarka su ne al'ashir al'awaki goman ƙarshe na wannan wata na ramadan mun sanya annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ƙari akan ayyukansa na alkhairi a waɗannan kwanaki yanzu za ka je masallaci za ga duk an rarike wajen sallan tarawih wai an fara gajiya abin mamaki malam wanda ya kamata a ce kullum masallaci yana ƙara cika ne ba yana ƙara rajewa ba don ƙila wanda bai fara a farkon wata ba ƙila a hankali a hankali ya ɗan fara koyon yadda ake yi amma wasu ko a jikinsu wai an mintsini menene ka kauta ko Allah madaukakin sarki ya dace da abu na biyu shine batun abin da ya shafi kwamitinmu na marayu lallai mun bar wa mata wannan credit din sun cinye gaba daya mata sun fi kowa kokarin tallafawa kwamitin marayu a wannan masallaci don haka muna ƙara tunawa al'umma cewa don Allah muna jiran naku ku maza a kawo fi sabilillah a kawo domin Allah mu samu dan har hada abin da za a hada kan lokaci ayi dinki akan lokaci don a rabawa waɗanda Allah madaukakin sarki ya kaddara za ku samu da ni da kai dukkanin marayuwar mu ba tabbas bace goben nan za ka iya mutuwa ‘ya'yanka za su iya zama marayu ba ma fatan ‘ya'yan su shiga cikin irin wannan mummunan maraici da za a ce hatta kayan da za su sa a jiki sai an je an nema musu amma kuma abu ne na Allah da ni da kai da su da mu babu wanda ya san yadda ƙarshensa zai kasance sannan in kana takamar ma ka bar wani abu baka san yaya ƙarshen abin zai kasance ba daga cikin abubuwan da ake ainihin wato amfani da su wajen abin da ya shafi gudanar da rayuwa daga muna nan muna jira yan uwa maza a yunkura a yi kokari a kawo waɗannan ainihin wato tallafi muna fata Allah madaukakin sarki ya tallafa mana baki daya abu na ƙarshe shine ajiya mun yi mun yi batu dangane da abin da ya shafi fankokin masallacin nan da muke so mu saya wanda mun dan fara neman taimako a wurin mutane kuma alhamdulillah ana dan taimakawa gwargwado Allah ya ba saka kowa da alkhairi akwai wanda ya tsin kayan magana ta a shekaran jiya da muka yi magana a wurin karatun nan ya turo mana naira dubu biyar Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi da haka muna har yanzu ana nan ana neman wannan taimako wanda zai iya siyan uku ya saya wanda zai iya siyan biyar ya saya wanda zai iya siyan ɗaya ya saya shi kaɗai wanda kuma zai iya ya ba da nashi gwargwadon abin da Allah ya hore masa ne a har hada to kowanne ne muna maraba Allah madaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa ya kuma ba mu ikon yin tsoro ne a cikin hanyoyi na alkhairi a jiya mun fara fassara wannan aya da ke cikin wannan sura ta al'an'am aya ta ɗari da hamsin da ɗaya fadin Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wanda bamu ƙara shi ba lokaci ya ƙare mana wanda a yau insha Allah ta'ala alaran ma zai ƙara maimaita mana karatun wannan aya don mu tumfayi bayanan da ke cikinta sannan kuma mu je aya ta gaba Allah madaukakin sarki ya dace da wanda alkhairi arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Allah subhanahu wa ta'ala yake qul ta'alu kace da su ku taho atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku alaikum alla tushriku bihi shay'a lallai akan ku wajibi ne kada ku hada Allah da kowa da komai a wurin bauta wa bil walidaini ihsana kuma lallai gare ku ku yi da'a da biyayya ga iyaye wajen kyautata musu wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe yayayanku saboda tsoron talauci nahnu narzuqukum mu ke azarta ku da arzikin mu wa iyyahum su ma yayan mu ke azarta su ba wai arzikin ku suke ci ba a'a nasu ne suke ci daga cikin abin da mu ma muka azarta su ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن sannan kada ku kusanci albasha wacce ta bayyana da wacce ta ɓoye wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe wata rai wanda Allah madaukakin sarki ya hana a kashe ta sai da wani haƙƙi na shari'a zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun waɗannan ana muku wasiya da su ne domin ku hankalta domin ku hankalci waɗannan al'amura masu muhimmanci ku gane muhimmanci su ku yi wa Allah madaukakin sarki da'a a kansu an gane wannan ko na yi wajen fassara ce kamar yadda al'imamu al-qurtubi ya faɗa cewa alaikum din nan harful idran harafi ne wanda ke nuna umarni da Allah ta'ala yi alaikum alla tushriku bihi shay'a alaikum bil walidain ihsana alaikum alla taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq alaikum ألا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم har zuwa ƙarshe an gani idan muka ɗauki kuma maganar wasu malamai suka ce a'a ai wannan faɗin cewa zalikum wasaqum bihi din yana nufin ne ai wasaqum wasaqum alla tushriku bihi shay'a wasaqum bil walidayni ihsana wasaqum la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuquhum narzuqukum wa iyyahum har zuwa ƙarshe kowanne ka ɗauka yana ɗaukar ma'ana mai ƙarfi daga Allah subhanahu wa ta'ala jiya mun yi bayani akan me ma'anar wasiya ko muka ce ita ce umarni mai ƙarfin gaske wanda na sama yake yin ta ga na kuma na ƙasa Allah ta'ala ya samu dace a jiya mun fara bayani akan bangaren farko Allah ta shirku bihi shay'a kalman ashirku tana nufin shine sarfu ayyi nau'in min al-ibada la taliqu illa lillahi fa sarfuhu li ghayri illahi shirku dukkanin sarrafa wani nau'i ko canza wani nau'i na bauta a yi shi ga wani Allah wanda ba a yi wa kowa sai Allah to yin wannan ga wani Allah shirka ne ina fata an gane wannan ko fasaruhu li ghairi llahi shirkun akbar yin wannan ga wani Allah shirka ce babba an gane wannan kuma ita shirka kala biyu ce akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asghar shirka babba ita ce shirkar da idan mutum ya yi ta tana fitar da mutum daga musulunci gaba ɗaya kuma tana dawwamar da shi a wutar jahannama zai dawwama har abadan abada ba zai taɓa fitowa a cikinta ba an gane wannan daga cikin irin waɗannan manya-manyan shirkoki wanda jiya mun fara bayanin wasu ɓangare daga ciki mun ce akwai ashirku fil mahabba ko akwai shirka wajen nuna soyayya kamar da Allah ta'ala ya ishara zuwa ga wannan a cikin ayoyin alkur'ani mai girma akwai ashirku fi tawakkul shirka wajen dogaro ga Allah an gane wannan sannan akwai ashirku fil khawf hada Allah da wani a wurin tsoro bayan wannan akwai ashirku fi ta'a akwai shirka a cikin da'a da biyayya duk waɗannan wani bangare ne na nau'o'in shirka da Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma dukkaninsu wasu ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi nuni a kansu kuma sun yi ishara akan cewa waɗannan nau'o'i ne na shirka shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah madaukakin sarki ya yi masa wannan umarni cewa kada ya hada shi da wani a wani kuma waɗannan nau'o'i na shirka dole ne mu kiyaye jiya mun yi bayanin wasu daga ciki da kuma misalai ina ganin ba mu bukata yau sai mun maimaita misalan shirka ta biyu ita ce ashirkul asghar ashirkul asghar ita ma shirka ce amma shirkul asghar karama karamar shirka ita ba ta fitar da mutum daga musulunci makwaratta sai dai a ce mutum ya aikata babban laifi yana daga cikin kaba'ir dhunub mutum ya aikata daga cikin nau'o'in karamar shirka akwai ne riya ka yi wani aiki kana neman lada a wurin Allah kuma a lokaci guda kana so a yaba maka kaga ka raba to wannan ana ce mishi a shirku fi niyyati wal qasd aka ce ai shi mumini ma gaba daya yayin da zai yi aikin asali baya hararo wani ya yabe shi dan duk wanda tun kafin ma ya aikin yake cewa yake ganin yayi ne ma dan ayabe shi to wani dama asali bi bauta Allah ba mun gane wannan malamai su ce mumini ma baya yin haka sai dai in ya tashi yin aikin ne ya fara din kuma sai wani abu ya shigo mishi daga baya to nan sai ya fara tunanin kuma ya zai yi saboda wani ya yaba masa saboda wannan makamancin wannan to wannan karamar shirka ce ba ta fitar da mutum daga musulunci sannan ba ta da tasiri wajen mutum ya dawwama a wajen jahannama illa iyaka Allah ta'ala zai azabtar da mutum akan abin da ya aikata karshe dai wajen wata rana in ana cewa a ciro waɗanda suke da la ilaha illallah Allah da kansa ya cike su a gidan daga gidan wuta to wata rana mutum zai fice shi gidan aljanna Allah ka kiyashe mu Allah ka sanya mu shiga cikin aljanna a bugun farko eh bugun daga kai sai mu tsaron gida Allah ta'ala ka shigar da mu aljanna wannan ke misalin shirka karama har ila yau wanda shi ne bai misali a jiya ba rantsuwa da wani Allah wani Allah nan kowa ne ne kai rantsuwa da iyayenka kai rantsuwa da malaminka kai rantsuwa da manzon Allah kai rantsuwa da hadari kai rantsuwa da iska kai rantsuwa da iyayenka ko da wakaran wannan abin sunan shi ne shirka annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم cewa man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka duk wanda ya rantsuwa da wani wanda ba Allah ba to wannan yayi shirka da Allah ya hada Allah da wani a wurin rantsuwa saboda ba a rantsuwa da kowa sai da Allah ko da ƙuduran Allah ko da halittar Allah misali rai halittar wane ne halittar Allah ne za ka kamar da rozuwan Allah ka rantsa ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rai na ke hannunsa waye shi Allah manzo Allah ka ce wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da ubangijin ɗakin ka'aba kaga dai har yanzu Allah ake rantsuwa da shi kenan an gane wannan sannan duk wani rantsuwa akwai nau'in rantsuwa da yawa wa ainullahi shi ma ma'anarsa ina rantsuwa da Allah an gane wannan to zaka tadda akwai irin waɗannan amma waɗannan kaga shari'a musulunci ta yarda da su a wani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut wanda duk zai yi rantsuwa to ya rantsuwa da Allah kadai ko kuma in shiru kun ji malam ko kai shiru ko in ka tashi rantsuwan kai da Allah kadai kenan yi da wani Allah yana tura ka cikin karamar shirka Allah ka tsare bayan wannan sai irin abin da ya shafi wanda muke yi a cikin zantuka mu ne da gobe misali mutum ne kana cikin wani hali na neman kuɗi wanda za ka je a ma ‘yarka aiki ko wata bukata ta yau da gobe ta kama ka ya taimake ka sai kana ba da labari ka ce in ban da Allah da wani in ban da Allah da wani da kaza ya da kaza ya sami yata to haɗawa cewa in ban da Allah da wani kai tsaye to shi ma shirka ne ina fata an gane ko kuma wane ya so kuma Allah ya so kai tsaye to shi ma wannan shirka ne annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo wajen sa ya masa alheri sai ya ce manzon Allah ma sha Allah wa shi'ta Allah ya so kuma kai ma ka so manzon Allah ya fushi yace ataj'alani lillahi niddan yanzu ni zaka maida in zama kishiya da Allah bal qul ma sha Allah wahda isha'a kare shi Allah shi kadai ya so ina fata an gane wannan sai malamai suka ce a yare na malaman shari'a sai suka ce ma sha Allah thumma shi'ta ya zama akwai jinkiri tsakanin Allah da wannan kace Allah ya so sannan kuma wani ma ya so kamar a gidanka ne wata rana sai barawa ya shigo gidan sai makocin kai kira ka waya ya fi ga alamu wani barawo ya shigo gidanka sai ka fita barawon sai ya yadda kayan sai ya tsere kila da safi ka zo ba da labari sai ka ce in ban da Allah da makocina to da biya an mun sata misali to shi ma wannan lafazin shirka ne amma shirka ce karama mun gane wannan ba ta fitar da mutum daga addinin musulunci sai dai laifi ne abin da ya kamata mutum ya yi in ya yi wannan sai ya tuba ma Allah subhanahu wataala sai dai in ka tashi sai ka ce in ban da Allah sannan kuma kaga akwai bambanci sannan kuma kaga akwai ne jinkiri tsakanin hada shi da Allah a wajen fadin taimakon da ya maka ba dan bai maka taimakon ba an gane wannan kai Allah madaukakin sarki ya dace da mu naka wannan shi ne jama'a don haka shirka babban laifi ne inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne wanda yake babba Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani wannan kenan bayan wannan idan mun kalla da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisai da yawa ya mana nuni akan cewa akwai wasu ayyuka a wurin Allah madaukakin sarki waɗanda suke waɗannan ayyukan manya-manyan laifuka ne to ko da ka yi aikata babban laifi in dai har ka mutu ba ka shirka da Allah to ana kare Allah da shi da ke aljanna daga shi akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda hadisi ne ingantacce wanda al-Imam Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Zar atani Jibrilu فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة شملائك جبريل يزي ساميني يشي من يا رسول الله للي دوان دي يموت الشن الأمرك بايا هذا ألا لقوة أو رمبوتا فوانا زيش الجنة قلت أبو ذر في من الله وإن زنا وإن سرقا ko da ya taɓa yin zina ya taɓa yin sata manzon Allah ya ce wa in zana wa in sarqa ko da ya taba yin zina ko da ya taba yin sata in dai babu shirka zai shiga aljanna Abu Dharr ya kara cewa wa in zana wa in sarqa ko da yayi zina ko da ya ko da an yi wato yayi sata manzon Allah ya kara maimaita masa yace wa in zana wa in sarqa ko da ya taba yin zina ko da ya taba yin sata zai shiga aljanna qala abu zar ya kara cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wa in zana wa in saraqa wa in shariba al-khamra ko da ya taba yin sata ya taba yin zina ya taba shan giya a duniya zai shiga aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa wa in zana wa in saraqa wa in raghima anfu abu dhar ko da yayi sata ko da yayi zina kai ko da abu zarrin baya so sai ya shiga aljanna ina fata an gane wannan kaga ke da shi yana ganin laifin da yawa amma mun Allah cewa an mun an mun wannan bishara duk wanda ya mutu baya hada kowa da Allah to wannan zai shiga aljanna kaga wannan bishara ce wacce za ta samu sai an samu sauki daga in kai taɓa yin zina in ka tuba ma Allah fa zance ya wuce in ka taɓa yin sata ka tuba ma Allah fa wannan ma ya wuce in duk in ka taɓa shan giya ka tuba ma Allah wannan ma ya wuce Allah zai gafarta maka mun gane wannan yawwa kuma ko da mutum ya mutu da wannan din bai tuba ba misali abinda za a yi shine azaban da za a yi wa irin waɗancan amma dai wata rana za a fiyo shi daga wuta ya shiga ina kaga dai karshen al'amarin zai shiga ina zai shiga aljanna ko da an kai shi wuta an yi masa azaba Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin bayan wannan akwai hadisin Mu'adh bin Jabal Allah ya kara mishi yadda wanda kowannen mun san wannan hadisi wanda kuma hadisi ne wanda yake ainihin wasu ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa mu'azu dan jabal atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah ya kai mu'azu shin ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah mu'azu yace Allah da manzonsa su suka sani sai manzon Allah yake ce masa haqqullahi 'ala al-ibadi ألا يعذب من لا يشرك به شيئا haƙƙin Allah akan bayi kada ku haɗa shi da kowa da komai a wurin bauta wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin bayi kuma akan Allah Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a kada Allah ya azabtar da wanda bai haɗa shi da kowa da komai a wurin bauta ba ina fata mun gane wannan saboda kaga wannan abu ne a fili sai mu'awiya ya ce manzon Allah afala ubashirun nas ya rasulullah ba zan yi mutane bishara da wannan ba yace la tubashirhum fayattakilu kada kai musu bishara sai su shantake su yin aiki an gane wannan so kowane hadisi ana aje shi ne a ina a gurin wuta kuma a wani hadisi kulsi Allah madaukakin sarki da kansa yana cewa ya kai dan adam ka sani law ataitani bi qarabil ardi khati'a da zaka zo mun da kwatankwacin yawan ƙasa na duniya na yawan laifuka ina fata an gane wannan sannan ka haɗu da ni baka haɗa ni da kowa ba a wurin bauta yace la ataituka bi qarabiha maghfira ni kuma zan zo maka da tarin tuli na gafara in gafarta maka shi yasa kullum ake ƙara karantar da mutane wannan duk wata shirka a cikin addu'a shirka a cikin soyayya shirka a cikin da'a shirka a cikin tsoro shirka a cikin kowane irin abu ka yi ƙoƙari ka nisanci shi a rayuwarka in dai kana so ka ci nasara a ƙarshe to insha Allah ta'ala ka yi wannan kana cikin waɗanda ake tare Allah madaukakin sarki zai ji kansu zai gafarta musu zai sanya su daga cikin ainihin wato ɗan aljanna Allah madaukakin sarki ya samu dace to bayan shirka da Allah kuma akwai laifukan da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi nuni akan cewa wanda yayi su kuma su kuma ya tsare musulunci koko bari akwai nawaqidul islam abubuwan da ko da mutum yana addini in yayi sai su warware mishi kalmar shahada an gane wannan Allah ta'ala ya tsare mu kamar me daga ciki akwai munana zato ga Allah an gani muna na zato ga Allah yana fidda mutum daga addinin musulunci gaba daya daga ciki akwai izgili da wani abu na shari'a musulunci duk abin da ka sani Allah ya shar'anta manzon Allah ya shar'anta ka zo kana izgili da wannan abin kana faɗin maganganun banza a kai to wannan abin zai iya fitar da mutum daga musulunci gaba daya Allah ka tsare mana imani na nawa kenan na biyu na uku akwai bokanci ko da mutum musulmi ne in dai yana bokanci to ya fita daga musulunci kuma an gane wannan domin bokanci a shirka ne ko sannan kuma na hudu shine sihiri kai tsaye wanda ya sihiri ko ya ji aka yi mai sihiri ba shi ba addinin musulunci Allah ka tsare mana imani abu na biyar akwai at-taqayyur shine ainihin wato canfi akwai mummunan canfi canfa abubuwa iri-iri wanda Allah bai sanya tasirin cutarwa a tare da su ba amma mutum ya tsora yin canfi mummunan canfi yana daga cikin abin da ke fitar da mutum daga musulunci gaba daya bayan wannan akwai na shida shine at-tanjim ilimin taurari da ake koya wanda galibi akan yi amfani da shi wajen bokanci wajen sihiri wajen duba shi ma irin wannan ilimin in ba wanda ake amfani da shi wajen wajen lissafi na adadin kwanaki da zagayowar shekara da lura da yanayi na ruwan saukar ruwan sama da kadawar iska da lura da yanayin fari ko na makamancin wannan ba in dai wanda za a ce ne a duba tauraron wani da tauraron wani akwai sun haɗu ko ba su haɗu ba ko kaza ko kaza babu shakka shi ma wannan bokanci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya koyi wani bangare na ilimin taurari hakika ya koyi wani bangare na tsafi sai ce zada ma zada wanda ya ƙara ya ƙara nutso a ciki ya ƙara nutsawa a cikin abin da ya shafi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka tsare mana imanin bayan wannan akwai al-istifqa'u bil anwa shine sanya tasirin saukar ruwan sama ta hanyar canfa wasu taurari ko jingina saukar ruwa zuwa ga ainihin kadawar iska kadai ko kuma idan an ga wani tauraro a wani nahiya a ce to lallai ruwa zai sauka ba mu manta da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a hudaybiya sun je sun hudaybiya cikin dare aka yi ruwa manzo Allah ya ce yau an wayi gari Allah da kansa ya ce an wayi gari wasu bayina sun waye gari suna masu imani da ni suna masu kafircewa taurari waɗanda suka ce an yi mana ruwa ne da fadarar Allah da rahamarsa waɗanda sun yi imani da Allah sun kafircewa taurari amma waɗanda suka ce an yi mana ruwa ne saboda tauraro kaza ya bullo ta ɓangare kaza to waɗannan sun yi imani da taurari sun kafircewa Allah ina fata mun gane wannan dole ne mu kiyaye waɗannan miyagun ayyuka Allah ka tsare mu na takwas jingina samun ni'ima zuwa ga wani Allah mutum ya samu na shi ai in banda wani ya mun kaza ya zama kawai ka jingina abin kadai zuwa ga abokin halitta ko zuwa ga wani shi ma wannan kai tsaye yana iya fitar da mutum daga addinin musulunci Allah ka kare mu abu na tara akwai munafurci shine an-nifaqul akbar ko an-nifaqul i'tiqadi munafircin da mutum zai kulince a rai ga shi yana cikin musulmai amma ko ba musulmi bane duk wani abin da za a samu na ci gaba game da addini to shi yana bakin ci da shi sai kuma ya dinga zuwa yana haɗa kai da kafirai har ma ya dinga kai musu ziyara cocina ana zuwa ana bukukuwa da su kaga wannan kai tsaye munafirci ya tabbata saboda Allah ta'ala bai bautar da mu da wannan ba babu wata dama a musulunci da aka baka irin wannan cewa ka shiga coci sai dai ka je musu wa'azi ina ba ta gani amma ka je ka taya su bikin kirsimeti ka je ka taya su bikin nuya ka je kai wannan ka da kai da su wannan Allah ta'ala ce la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin saboda ka al-wala'u wal bara Allah ya ce wa man yaf'al dhalika wanda ya kala mu'minai yana neman hada kai da kafirai in ji Allah falaysa min Allah fi shay babu ruwan Allah da shi malaman tafsiri suka ce wannan ya bar addinin musulunci illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in kayi wannan ne ka koye a ranka man kana nuna musu soyayya da kauna amma kuma a zuciya kana cewa Allah ya tsine muku albarka ina fata mun gane wannan kamar yadda Abu Hurairah yake faɗin cewa inna la naktiu fi wujuhi qaumin wa qulubuna tal'an mukan je wasu mutane muna muna musu dariya a fuska amma abin suna cewa Allah ya tsine muku albarka saboda tsoron kada su cutar da mu musamman a wurin da ka tsinci kanka wanda yake ba ku da ƙarfi a wannan wuri to dole wani abin za ka yi ne amma ba da jin daɗin ranka ba domin kamar da Allah ya faɗi man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun alim Allah ta'ala ya tsare mana imanin zaka jama'a wannan yana da ciki Allah ta'ala ya tsare mana imanin zaka jama'a kun ji Allah ya tushriku bihi shay'a kada ku hada Allah da wani a wurin bauta wa bil walidaini ihsana kuma game da iyaye ku ainihin wato yi musu da'a da ainihin wato biyayya a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa wa Ubbar dan Samit Allah ya kara mishi yadda yace awsana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi sabi khisalin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana umarni da wasu abubuwa guda nawa guda hudu a guda bakwai na farko yake Allah tushriku billahi shay'a kada ku kuskura ku hada Allah da wani a wurin bauta wa in hurriqtum wa qutti'tum wa sullibtum koda za a daddatsa ku koda za a kona ku da wuta koda za a kere ku a bubbuga muku kusa a kere ku to kada ka yadda ka haɗa Allah da wani auren mota ka gummace ka mutu a wannan hali iyaka wahalar ta nan duniya ce kawai an gane wannan wahalar ba mai dorewa ba ce an riga an gama wannan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai da yawa waɗanda an kashe su a wannan hanya aka ce su yi ɓatanci ga manzon Allah aka ce wallahi ba za su yi ba sai dai a bakin ransu aka ce za mu kyale ka in ka in ka zage shi a ai wannan abin da kuke min shi ne mafi sauƙi akan in ji kuma kun faɗo su mummunan magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya faru da sahabin manzon Allah mai suna Habib Allah ya ƙara mishi yarda da aka jama'a kun ga wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske Allah ta'ala ya sa mu dace sai na biyu wa bil walidaini ihsana game da iyaye kuma ku yi ne ku kyautata musu ma'ana Allah ta'ala yana cewa wasakum wa amarakum bil walidaini ihsana awsakum wa amarakum bil walidaini ihsana Allah ya muku wasiya ya muku umarni ku kyautata wa iyaye ma'ana ku yi musu kyautatawa mukurar kyautatawa kamar yadda Allah ta'ala yake hada ainihin wato kaɗaita shi da bauta a wurare da yawa da kuma yin biyayya ga suwa ga iyaye Allah ta'ala yana cewa wa abdullaha wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada shi da komai a wurin bauta wa bil walidaini ihsana game da iyaye kuma ku kyautata musu uwa da uba ألا كان ميتا صوت الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبنجدنك يا أيها كنت كذا أبو تامك سيشي كذي وبالوالدين إحسانا جمال إياكما أتو تتابو تكاد وأنن يدونا مك مهمنشن مهمنشن داعا دبيئيا لكم إياي كوكما تادا ainihin wato wasiyan luqman al-hakim ko wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'ibuhu yace ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka hiya al-masir shi ko mun yi wasiya ga ɗan adam ga mutum da kyautata wa iyayensa mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa a bisa rauni da wahala in mun in mun aro hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan ta ɗauki cikin da wahala kuma ta ta haife shi da wahala a cikin rauni yace to saboda wannan abin da iyayenka suka yi maka wa fisaluhu fi amain sannan kuma a zo a yayi shi a shekara biyu Allah ya ce anishkurli ku yi godiya gare ni wa liwalidayka kuma iyayenka ma kai musu godiya akan wannan alherin da suka yi maka mahaifiyarka bayan an haife ka bata zauna akan ka ba bata nemo ka ta yanka ka ba bata nemo ka ta yanka ki ba a'a raino aka dinga yi bayan wannan wahala a lokacin tana kuka mutane kuma na murna a hankali a hankali ta zo ta fara dan wanka ana dan samun sauki kwana biyu da ta dan motsa za ta dan kwanta bacci ka fara inya inya inya a baka nono wata rabar ka tanka ta tsan da ihu malam ka hana su bacci ka hana su sukuni kuma kai kana so sai an maka abin da kake so amma ka ta so ka girma mahaifinka ya ce zo mu je gona kana tsaki shi ba ya cika takura wallahi ni ba na fi irin wannan mama mama ta ce kakkai kaza ka je da kaza ka ji ita wannan tsohuwar ta matsa wa mutane wallahi ni wallahi sai in iya ne ko ba ka bane ba babu irin abin da ba a yi wani ma an samu kashe iyayensa yau a Kano ya kashe uwarsa ya kashe ubansa ya kashe kanninsa guda biyu duka a lokaci guda ya ji ya sha kwaya ma ya sha kwaya kai wannan ai ya gama yawo Allah ka tsare mu saboda haka su iyaye a suratu al-isra shin bayani ta Allah ce imma yablughanni indaka a kiran imam al-kisai imma yablughanni indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma ko aw kilahuma ko da su biyun za su kai makura wajen girma za su kai shekarun tsufa ko ɗaya daga cikinsu Allah ce fala ta kullahu ma uffi kada ka ce da su uff me ma'anan uff ba ji ba ba tir ba aina a tir babban kalma ce kai ku ce wanda bai ce maka tir kamar ce maka yi Allah ya tsine ma a Hausa in mutum ce maka tir da wani kamar cewa ke Allah wajen ranka na ƙara wata ko na ma ina kace Allah wajen ranka kamar an yi maka addu'a ne kawai Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen rayuwar kamar yadda tsine mai nesan ta daga samun rahama kalman uf tana nufin ko irin sun maka magana wani zo ki zo ki dai ruwa irin wannan shine uf ya kace to nabiyin wala tanharhuma kada kuma in sun yi maka umarni kai musu tsawa ɗebi wannan je a kai kaza wani irin abu ne wannan mutum ke yana son ake shi ko a zuwa ce wannan abin shi ne walatin harbu kada ke musu tsawa wallahi ko iyaye suna cin ya wurin yaya o Allah ka tsare mu uwa tana so ta sa ɗanta aiki amma tana tarar shi uwa tana so ta yi wa ɗanta nasiha amma tana tunanin anya in ta ce yin nan zai yi kuwa ko za a yi sai an tirza an murza sai da rarrashi ka sani kai ba mai biya ga iyaye ba ne النبي صلى الله عليه وسلم يبين cewa لا يدخل الجنة عاق duk mai saba wa iyaye baya shiga aljanna kuma Allah ya yarda da kai shine mataki yafi kololuwa a rayuwar duniyar nan wanda zaka samu alkhairin duniya da lahira a ce Allah ya yarda da kai ka gama samun alheri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ridallahi fi ridal walidai yardan Allah yana cikin yardan iyaye wani za ka gan shi malami yawan alheri ya sai dawa ya sai masara ya raba wa mutane ya sai kayan marayu ya sai kayan marayu ai tawa da kamalan ana raba wa mutane suna addu'a da Allah san barka amma ya bar iyayensa a cikin bukata ya bar iyayensa a cikin talauci ya bar iyayensa a cikin umma tsakaninku da Allah wannan nan faruwa ko faruwa duk abin da ya a bayan nan aikin banza ne Allah ba zai taɓa yarda da wannan aikin nasa ba saboda duk abin da ka mallaka a duniyan nan kaf namiji ne kai ko mace wallahi wanda ya fi kowa haƙƙi a cikin dukiyar ka sune iyayenka shi yasa ma su ba a ba su zakka ba ka cire zakka ka ba mahaifinka me yasa saboda da kai da abin da ka mallaka duka na mahaifinka ne yanzu kana da wata gona kana da wani shago kana da wani business center in babanka ya ga dama ya zo kawai cajin lalai aka zo ko aka yi ciniki ya sayar wallahi tallahi ya sani duk duniya ba wanda ya sai cewa a ai aje a kai shi kotu to wannan ana maganar mulkin yan iska kenan yan demokradiya yawwa dan wani wata rana a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mahaifinsa bashi kuɗi masu yawa babu ya kashe yake biya shi bashi babun yayi mursisi sai shi wannan yaro ka san akwai yara marasa albarka malam mutum sai kai uban shi ƙara kotu nawa aka yi ko bi faruwa kaga wannan asalin dan kuka kenan ko eh kwarai kwarai ya kai uwarsa kotu ko ya kai ubansa kotu da sunan wai shi yana bin babansa bashi shi babu aka bashi bashi sai ya cinye baya dawowa da shi sai ya je wajen manzon Allah kaga ai babban kotu kenan ko duk duniya ba kotun ta kai ta manzon Allah in dai maganan adalci da yin abin da ya kamata yace ya rasulullah kaji kaji kaji abin da ya guda tsakanin da mahaifina yanzu ya maganin dukiyata sai manzon Allah ce anta wa maluka li abika da kai da abin da ka mallaka na dukiyarka kaf na mahaifinka ne ba ku gane ba ko an gane karatu yawwa saboda haka kaga wannan duk abin da ɗanka ya samu a duniya na wata dukiya ko ɗaukaka ko wani abu to wannan abin kamar naka ne so ka ba daidai bane mahaifin ka bashi a cikin bukata kar ka bari ma ya fara ce maka awa ne ai akwai bukatan kaza ai akwai bukatan kaza in tun kafin ya faɗa da kaga alamu in ba ka kai Allah zai maka albarka Allah zai yarda da kai Allah zai ƙara maka akan abin da kake da shi wa bil walidayni ihsana game da iyaye a kyautata musu sannan abu na ƙarshe kaga musamman wanda iyayensa suka kai lokacin tsufa to fa sai ya hakuri jinyan su kai ne haka ne maganin su kai ne kulawa da su kai ne akwai wanda zai kai matakin da gaba ɗaya ma a rayuwarsa dole sai an kwantar dole sai an tayar wani sai ya dinga jin zafin wannan ni ina son in yi kaza wallahi baba yanzu in ya langwabe a wajen nan gashi sai in kai shi mushi wanka kuma ka Allah ya tallahi ni dai wannan abin gaskiya na gaji da shi to baka ci kada ba baka ci kada ba in dai zaka yi wa mahaifinka wannan kuma ya suka yanzu cewa ne zo ka kai ni bayi shi kai wallahi ni bayana yana ciwo ba zan iya ba na ce sannu kuma rayuwa ta yi maka kyau a'a wallahi zaka ci gaba da zama a cikin ƙuba tsawon rayuwarka wannan abin da ka mishi ji zafi a rai ko bai ce maka tir ba ko bai ce maka Allah ya tsire ma ba Allah ya fushi da kai ridallahi fi ridal walidayn wa takhullahi fi takhul walidayn wallahi jama'a mu guji guji mu guji fushin iyaye duk abin da ka mallaka Allah yana Allah yake sahabbai suna tambaye ka yas'aluna kama la yunfiqun suna tambayan ka me za su shirya dukiyarsu qul ma anfaqtum min khairin falilwalidai ka ce duk abin da za ku shirya dukiya kaf ba ce iyalanka ba falilwalidai ne ka fara ciyar da su ne iyayenka wai wani rabin da ya ma mahaifinsa ɗinki ma ya manta sai dai wani ya ciyar nashi tsofaffi wai shi ba tsoho ne ba wani sa sabon kaya kai baka san sa sabon kaya na ƙara lafiya ba wallahi malam sa sabon kaya yana ƙara mutum lafiya a jikinsa ko ba ku lura ba ka lura da kyau duk ran da ka sa sabon kaya za ka ji irin tafiyar kama da bani yanayin jin daɗin jin za ka ji jikin ya ɗan canza an gane wannan sai sa malami ake talauci malam Allah ka raba mu da shi eh wannan bawa naka Allah ba ma kaunarsa Allah ka raba mu da shi ai kwarai kuwa to kaga wannan kenan saboda haka kada ka bar iyayenka a wannan yanzu wani rabon da yawa mahaifiyarsa ɗinki wai manyan ma kenan ko shi na gaita tsohuwa ce ba ruwanta da sa sabon kaya ba ruwanta da kwalliya ba ruwanta da kaza wallahi da ruwanta da shi ita ma tana so ta sa kaya mai kyau a gan a ce wu ba kin kyau ce wallahi dan nan ne ya siyo min Allah ya mishi albarka kai ba ka san albarka ne kai ba ka san albarka wani tun da ya zo ci rani shekaran shi uku shekaran shi hudu shekaran shi biyar shekaran shi goma bai taɓa yi wa iyayensa sako ko so ɗaya ba wani matar ma dai ita ce bubbugawa ta ci da kanta ta rike mishi yara shi sai dai bayan wasu watanni wani ma sai ya je garin har ya gama abin da zai wallahi ne ba za su gan shi ba har ya gama ya koma inda yake sana'a ya kake tsammanin wannan Allah ya buɗa mishi akwai zumuncin da zaka sadar ne wanda yake na iyayenka ban ji ba ko baka ko kana tsammanin tsakanin kai da iyayenka ba zumunci ai wanda ba kowanne karfi kenan kuma sani zumunci iri biyu ne zuwa kai dubiya wannan sunan shi zumuncin kafa amma zumuncin aljihu shine zumuncin da yafi kowanne muhimmanci a shari'a in ka ji ana maganar zumunci ko to na aljihu ya fi kowanne karfi a karam kallahu ko baka je dubiya asibiti ba in sakonka ya je to zai a ji karfi ko kuwa haka wanda tije ya je kwanta asibiti malam ashe kawai tsohon nan ne danne shi malam la wala an yi magani an yi magani wala tsohon ne na kwance saboda tunanin ka ya dan ji sauki to yanzu in ya tashi an to ina zai je neman abin da za a ci a gidan dan dama dama an asibiti ana dan kawo wani abu ana cewa wannan a dan ci sai wani ya zo gaishe shi ya dan mutu wani dunkuli ya ba shi kusan dubu talatin yana kwanci malam akan gadon nan can an jima wancan ya gama kai ta ta kwace ga kamar kamar robot su kawai ya tashi ya zauna sha me gida ka san su ne ta afari kwa shi wannan dubu goma a dauka a je a aure shinkafa wannan dauka a yi kaza wannan dauka a kira likita a zuwa sallame mu ku tafi gida kwarai da gaske malam amma wani mahaifin shi ba lafiya malam in ya je asibitin sau ɗaya kawai aka ce ne ake bukata ya bayar sai abin da ba ku da shi ku kira ni a waya sai mahaifinsa ya yi sati ɗaya sati biyu wata ɗaya a asibiti da biya duba shi ko mahaifiyarsa wannan wani irin ɗari kana sa da ke albarka a hakan ne za ka yi albarka wallahi ba za ka yi albarka ba wallahi ba za ka gani da kyau ba kuma wallahi sai iya ƴaƴanka waɗannan da kake wa gata ka biya musu makaranta ka siya musu keke ka yi musu kaza da kaza wallahi sai ka biya za ka kai lokacin da za ka buƙaci taimakonsu da tallafin su wallahi ba za su yi maka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa guda uku manyan laifuka ne Allah yana gaggauto da azabansa a duniya tun kafin lahira daga ciki akwai sabawa iyaye akwai wanda sun je gona da mahaifinsa mahaifin ya ce masa za a tashi gona ya ce a zo mu karasa wannan garin karasa wannan wurin sannan sai a tashi shi gaskiya shi ba zai ba baban ya masa mai kawai da ya tsaki baban kawai sai ya buga shi da ƙasa ilai malam ya san sama ubanka shikenan uban ya haƙuri share jikinsa ya tashi ya haƙuri ya kukansa ya gaji ya haƙuri ya ci gaba da nomansa ran nan ana nan ana nan a jikin gona sai ga shi ya ware ma ɗan gonar shi ɓangaren da yake yin noma shi ma ya yi aure ya haifi ɗansa ma ya girma ana zuwa gona tare da shi ran nan sai ya rigima shi tsakanin shi da ɗan sai ta isa wala ka ɗan ne ya ɗaga wancan da ya san sama wannan uban nasa ya ɗaga shi ya buga shi da ƙasa ya ɗauko ta fatan ya je buga shi a tsaya tsaya tsaya tsaya wallahi bai bige ni ba ka da ni kawai ya yi tsade shi kun gane ban san ko ƙwarai kaga shi an mishi ma hawa da an nema ƙara da kwaka da kwala masa kota fatanya ita ka kwala mata shi iyaka ka da ni kawai yayi buga ni kasa kada yayi wannan ma ya ishe shi a bare a lokacin guda bayan wasu shekaru ne abin ya faru malam duk duniya ba wanda ya fi kaunarka kamar iyayenka wani bawan Allah ana ba da labari wani malamin yana ba da labari cewa wani Allah bai ba shi haihuwa ba sai ya zo nan multazam yana ta addu'a tsakanin safa da marwa ya zo ya tsaya ya ci addu'a to mutumin ɗan sanda da tun yana saurayi yana ɗan sanda a wannan wuri a nan ka'aba na wajen safa da marwa me ya faru bayan wasu shekaru ashe Allah ya bashi nan kawai sai ya zo yana addu'a ce ya Allah ka kashe wannan ɗan nawa Allah ka raba ni da shi Allah ka yi mai kaza tsohon nan ashe ya gane wannan mutumin tsawon shekarun nan kusan ashirin ashe dan ya zama ɗa ne amma ya lalace baya ɗa ga shaye-shaye ga kaza da kaza ya ishi uban uban yana cewa Allah kai mai ɗan nan kaza bayan ya tashi daga wurin ya gama addu'a zai tafi wannan tsohon ya zo same shi kai ba kai bane ka zo wurin nan shekara kaza ka roki Allah ya baka da yace kwarai ne ne ce to me kai kai ma dan Allah ya halakar da shi kuma shi kaji kaji kaji yace ina ma da ka masa addu'a ne Allah ya shirye maka da shi kana fin Allah ba zai shirye shi bane sai tsohon nan sai ya koma nan take sai ya ƙara addu'a shi ya Allah ka shirya min ɗana Allah ka yi shi kaza wallahi yana komawa gida da je samu ɗan ya shirye shekara ta zagayo shekara sun zo shi da ɗan wajen wajen wajen safa da marwa shi suna tafiya sai kalle ya ce shi wannan bai fi maka alheri ba sai da wancan mun gane wannan ai ashe ba a so ba a so iyaye suna yawan yi wa ƴaƴansu baki domin bakin iyaye wallahi gaskiya ne ko zafi ka ji a ranka wallahi sai ɗanka gani ba daidai ba saboda haka a yi tunani mai kyau a kyautata wa iyaye Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa wannan kenan jama'a dan haka da'a ga iyaye wajibi ne Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yadda hadisin Bukhari da Muslim yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ayyul amali afdal wani aiki ne mafifici qala sai manzon Allah ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokacinta akan lokacinta qala yace qultu thumma ayyu sai nace sai kuma wanne qala birrul walidain yace sai biyayya ga iyaye qultu kuma ai sai nace sai me qala al jihadu fi sabilillah sai yin jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah qala ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud yake cewa haddathani bihinna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya labarta min waɗannan ababe walau istazattuhu lazadani da na ne manzon Allah ya ƙara mun da manzon Allah ya ƙara mun ina fata an gane jama'a saboda haka yana da muhimmanci kwarai daga jama'a da'a ga iyaye ba wata bane gashi ma Allah ya ce ka rinka gode wa iyayenka anishkuri wa liwajika ilayya al-masir kada ka ce ai na mata kaza ai na mata kaza in ka ji ka ce to mama ina fatan ne a jika Allah dai to a dai yafe mana yan abubuwan da muka yi dai na kurakurai Allah ya yafe mana ta wallahi ba abin da ka mun ka je na yafe maka ba komai ka yi da yin haka saboda in akwai wani abu ma da kai wanda kai ba ka sani ba amma ya ba ta haushi ko ya ba ta haushi kaga an samu kuɗi ko kuma an ce iri wa kare nan na'am wanda nake gani kullum ko tsakanin uwa da uwa aka bare nawa na'am saboda me na'am a'a yawwa saboda rauninta saboda nuna ƙaunarta saboda ja a jiki tana ji tana gani za ta iya cutar da kanta saboda kai ka amfana amma ka baban ka yake an gane wannan ai to kuma wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi ahaqqu bi sahabati wa yafi cancantar a rayuwa in fi kyautata mar wajen zamantakewa da mu'amala manzon Allah ya ce ummuka mahaifiyarka hadisi bukhari da muslim حديث أبو هريرة قو يتي ثم من يتي ثم أمك آه. قال ثم من يتي ثم أمك يتي أمك ما يتيكا سيد موضوع أن لا ينانا كاسو أكو يتي قال ثم من سيكما وا يتي ثم أبوك قد ذاك تلك ثم سننكما ما هي بنك أشي أوا تفجر ما هي كتي أي أوا مالك ka kiyaye fushin uwa uwa ba wasa ba ce ki kiyaye uwa uwa ba wasa ba ce a daina saba wa iyaye wannan abin ina yawan nanatawa ne saboda a wannan zaman da muke ciki yadda iya yadda ƴaƴa ke yawan saba wa iyaye abin ba a magana mal uba ne zai hana ɗa ko uwa ta hana ɗa abuta da wani yace ka ita ma wata ganewa ne kai za ta hana abuta da wannan ai abin da babba ya hango yawwa ko yaro ya hau dutsen kurosha wallahi ba zai hango shi ba ba zai hango shi ba saboda haka yana da muhimmanci ka san wannan ba su hana ka ba sai dai suna ganin wannan abin zai maka amfani ba su ce ka yi ba sai dai suna ganin wannan abin mai amfani ne a gare ka inda kaɗai ba za ka yi musu da'a ba shine cikin sabon Allah ba a yi ma iyaye biyayya a cikin abin da ke sabon Allah ne karara shi ma din ba cewa za ka yi ba kiran la mama kaza da kaza karan la baba kaza a a biya ki an kai a ce wannan abu wala ma sai dai ka ce to ka amsa kamar za ka yi sai ka yi ba kiya ba biyan bukata ko eh sai a je ka shiru wa yana ki bawa garin su an gane wannan kai ma'ana ka nuna cewa ba za ka yi ni ba ba za ka yi ba don wani abu ba ka iya cewa ba zan yin ba to a dinga bi a hankali a tausasa waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma ka saukar musu da fukafukai na kankan da kai gare su da kuma jin kai sannan bayan sun mutu wa qur rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira sannan bayan iyayenka kuma sun mutu har ila yau da'a da biyayya bata kare ba duk wacce ka sani kawar mahaifiyarka ce ko yar mahaifiyarka ce ko kanwar mahaifiyarka ce dole ka tada zumuncin ta yadda kake mahaifiyarka annabi sallallahu alaihi wasallam ce min inna min abar inna min abar albir an yasila ar-rajul ahla wujhi abi yana daga cikin cikamakon biyayya da da'a ga iyaye mutum ya tada da zumuncin abokanan mahaifinsa abokanan mahaifiyarsa kai manzon Allah saboda tsabar wafa'i da cikawa game da alherin da Khadija ta yi masa hatta kawayen Khadija idan sun zo inda ma yake ajisma da bani kawayen Khadija kaga mata ce ba kowa ba ce amma ka duba irin kyautayi da manzon Allah yake mata saboda yadda ya ji dadin zama da ita mu zamto masu kokarin cika da'a cika biyayya ga iyayenmu da abubuwa na alkhairi Allah ta'ala zai mana alkhairi da yawa Allah ta'ala ya dace da mu Allah ta'ala ce wala taqtulu awladakum min imlaqin kada ku kashe ‘ya'yanku saboda tsoron talauci, nahnu na kum wa iyaku, mu ke azurta ku da su ma ‘ya'ya. Dama duniya ka take, ka zo ba ka da komai, sannan kuma ka samu komai, ran da za ka mutu za ka mutu ba komai, sannan za a tada kai kuma a maka hisabi a kan komai. To duniya ce nan ai, saboda kada ka ji tsoron zuwan wani duniya kawai. Allah ya riga ya kaddara abinci da abin sha da arzikin kowa tun kafin a halci duniyar gaba daya wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin duk wata kwaya da za a ci duk wani abincin da za a ci duk wani biskitin da za a yi kowace abinci za a yi Allah ya gama kaddara shi a duniyar nan har zuwa karshen ta saboda haka ba matsalar Allah bace malamin Profesa Kabir Asgar Allah ya ƙara mishi lafiya yana ba mu labarin cewa wata rana ya tafi aikin hajji ko a ya tafi umara sai suka haɗu da wani bawan Allah wani dattijo shi yaro kaɗan ina ne ce mutumin zariya ne shi kuna gan mutumin Kano ne aka zo ana taraha ana dariya sai ke ce mishi yaro yace na'am kakka yadda ka dina haihuwa yace me ya faru baba yace ai ka ganni nan yace eh ɗana na goma sha takwas shi ne nan wanda Allah ya bani kuma lokacin da kwanta samu cikin ana ganin cin kan ba zai zauna ba muka ta zuwa asibiti aka ce ma ko sai an zubar da cikin na samu lafiya a haka dai aka samu aka haife shi yace to wannan dan kaf danginmu da 'ya'yana da kowa shine nan gwarzo shi ya kawo ni umara ya kai ni haji ya kai ni umara ya taya min gida duk abin da yake bukata a rayuwar nan ya mun ɗana na goma sha takwas yace ka kaddara inda na kashe shi an zubar da shi ya zan yi mun gane wannan saboda haka komai yana tafiya ne a bisa kaddara babu laifi ka iya tazara saboda mata ka dan samu koshin lafiya a tare da ita ko wani abu amma a ce an yanke haihuwa a a wannan haramun ne family planning a ce kwata kwata ba a san haihuwan ne wani ya haifi biyu zai ce shi zai ishe shi sannan in kuma Allah ya kaddara sai ka zubar da albarka fa kaga shikenan a ku ta cinya sai ku irin da turawa ko in shekarun girma sun kama ku ta dauke a kai ku gidan marayu a kai ku gidan raino idan ga zuwa yana biya ana ba ku abinci shikenan shi ya gama nan shi ku rayu a cikin kunci ku mutu a cikin kunci Allah ka tsare mu wannan yana da muhimmanci jama'a kai ne ka tashi ka nema kai ne ka tashi kai tarbiyya kai ne ka tashi kai addu'a babu laifi kamar da na faɗa ka samu tazara dan sahabbai suna yin azulu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wahayi na sauka ba a hana su ba mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace ko an yi karatun wannan da ya fi littafin kitabu kitabu ishratin nisa mun tattauna akan waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama Abdullahi bin Mas'ud Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ayyu dhanbi a'zam wani zunubi ne fi kowanne girma qala manzon Allah ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya wa Allah kishiya alhali shi ya halice ka qultu thumma ayyu nace sai kuma wanne qala an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak shine ka kashe ɗanka jin tsoron wai kada ya ci abinci tare da kai to kun ji qultu thumma ayyu nace sai kuma wanne qala an tuzani halilaka jarik shine kayi zina da matar makocinka wanda wani yana faruwa wannan zamanin ko kwarai da gaske zina da wata macin a waje ba a ce ba laifi bane amma bai kai girman yin karshen cin amana kenan kuna makotaka da mutum kana neman matarsa Allah ka tsare mu ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم من الله صلى الله عليه وسلم كرت ون آية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما شوى من إملاق عبد الله عباس شوى هو الفقر شيني جزء ورن تلوش أن قال كان إن أي وان يسوي كان ورن تلوش أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل kada ku kashe ƴaƴanku saboda talaucin da kuke ciki a yanzu an gane wannan sannan a suratul isra'i sai Allah ya da abin karara yace khashyata imla'in ai la taqtuluhum khawfan min al-faqr fil adi kada ku kashe su saboda tsoron talauci a gaba an gane ba a yanzu ba a gaba shi yasa yace nahnu narzuquhum atan yace wa iyyakum a yanzu da za a haife su mu ne masu azarta su nan gaba kuma da za ku ci gaba a rayuwa mu ne masu azanta ku ka ku ji tsoron talauci mun gane wannan yawwa sai ki fa bada a birisihim lihtimami bihim sai Allah ya fara ambatan azanta su ƴaƴan saboda ba su muhimmanci ai la takhafu min faqrikum bi sababi rizqihim fa huwa ala Allah kada ku ji tsoron arzikin su domin arzikin nan nasu yana hannun Allah ne ba hannunku ba imam mun gane wannan Allah ta'ala ya kama dashi wannan bangare kenan insha Allah ta'ala kuma ina ganin za mu tsaya saboda kurewar lokaci in Allah ya kai mu gobe sai mu dauki gaba ta karshe ta ta kusa da karshe ko eh wala taqrabu al-fawahish ma zahara minha wa ma batana ayi hakuri idan abin yayi tsawo amma dai akwai muhimmiyar muhimmancin yin nasiha musamman ga iyaye ne don Allah ta'ala ya samu dashi Allah ta'ala ya dace da mu na'am نعم نعم yana da alaka da hajjin wani to ai an rub na'am eh na'am to tambaya ta farko idan mutum ya yi sata mutum ya yi zina ai dama an ce haƙoƙin zina in mutum ya yi akwai haƙƙin iyaye ita yarinya ko akwai haƙƙin wane yarin ita kanta akwai kuma haƙƙin wanda zai aure ta ko kuma in matan aure ce mijinta ko duk waɗannan akwai haƙoƙinsu amma duk in mutum ya tuba bai buƙatar sai ya ji ya nemi gafaran waɗannan mutane ba dole bane ka je ka nemi gafaransu kuma ko da ba a sani ba dan ba a san karka tona kanka a fili akan abin da Allah ya rufa maka kuma Allah zai yafe maka su kuma sai ya saka musu da wani abin na alkhairi haka nan sata abin da ake nufi anan ba shiga aljanna a karan fari ba ai nayi bayani abin da nace shine ko da an kai su wuta an musu azaba na wannan laifin da suka yi to da aizan laifi ne ko sata ma laifi ce wanda kuma ya mutu bai tuba ba ana sa ran saboda manzon Allah ya faɗa mana akwai kuba da za a yi musu a wuta haka ne to wannan sai ya zama kafara a gare su watan wata rana a ciro su daga wuta a kawo su aljanna in kuma sun tuba a duniya in wanda ya masa sata ne in yana da abin da zai mayar to ya je ya mayar da wannan abin in kuma wanda bai ma san shi bane ba inda zai haɗu da shi to ya ɗebi kwatankwacin wannan abin da ya yi sai ya sadaka da shi da niyyar Allah ya ba wancan din lada kuma Allah zai sadar da ladan ga wancan wanda ya masa wannan sadaka ina fata an fahimta a an bai tuba bai ya ana maganin wannan in bai tuba ba kaga wannan wani abu ne daban amma wanda ya riga ya tuba ma Allah muna magana shi kanshi Allah da ya kawo waɗannan sai ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ita kanta alifin zanen ma fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat kai malam masu tuba suna cin suna cin buris malam wallahi malam suna cin garaba ta masu yawan tuba zuwa ga Allah ba shi yasa malam yawan tuba zuwa ga Allah an gani tambaya ta biyu shine ya halatta abokin mu'amala wanda yake kirista wanda ba musulmi ba sai ya gayyace ka zuwa wajen bikinsa a coci ai ba a ce in ka je sai ka shiga coci ba ya dole sai ka shiga coci ya zama ka je shiga coci haramun ne shiga coci abu ɗaya ne zai sa ka a halatta maka shiga coci shine in ka je kai musu nasiya ka ce ku wannan abin da kuke bauta ba gaskiya bane ba daidai bane ku musulunta ku dawo addinin musulunci ka je da'awa ne wani ya halatta ka shiga amma ka je ka tsaya ana cewa ana cewa da sunan wani wani ko muna cikin addu'a wani ma musulmin sai ga saboda bargur bai sai ga shi ma kullu ido ya haka ya rusuna ido kai ma na jami'i masifa ne Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu to ka ji wannan saboda ka bai halatta mutum shiga cocin nan in dai ba wai da wata maslaha ta addini ba baya halatta na rantsuwa da alƙur'ani rantsuwa ce da sifar Allah sifar Allah kuma sifa ce ta zatin sa so da kan an yi rantsuwa da alƙur'ani babu laifi haka wasu malamai suka ce yawwa na yayi babu laifi insha Allah Allah ta'ala ya samu dace abin da muka karanta daidai Allah ta yi tarayya a cikin lada wanda muke kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alheri Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka wannan yaƙi da ake gudanarwa tsakanin ƙasar Iran da waɗannan miyagun mutane waɗannan Amurkawa da waɗannan Yahudawa muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ba ƙasar Iran nasara a kansu Allah ya ba ƙasar musulmai gaba ɗaya nasara kan waɗannan arna Allah muna roƙonka Allah ka gajiyar da waɗannan kafirai Allah ka gajiyar da su Allah ka rusa su duk wani technology da ke takama shi Allah ta'ala ka ruguza shi ya Allah ya Allah mu ma a wannan ƙasa ta mu musamman arewacin Najeriya muna fama da harkar rashin tsaro Allah ta'ala ka tsare mu ya Allah Allah ka tsare mu tsaronka ya Allah muna roƙonka duk mai hannu a cikin kunna mana wutar da za ta kona mu Allah ka kona shi wannan wutar ya Allah duk wanda ya gallabe mu Allah ka gallabe shi wanda ya takura mana Allah ka takura masa wanda ya haɗince mu Allah ta'ala ka ruguza shi wanda wanda ya ainihin wato kunna mana wuta ta samun mana da matsala Allah ta'ala shi ma ka jefa ta cikin damuwa ka jefa ta cikin matsala ya Allah ka zare mai tallafi Allah muna roƙonka zabe da zo na gaba Allah ta'ala ka zaba mana jagorori mafiya alkhairi a gare mu ya Allah duk wanda ka san sharri ne a gare mu masharranci ne duk abin da ya shirya Allah ka rusa Allah ka rubuta Allah ka tsere mana da matsaya adalci waɗanda za su taimaki al'umma wajen kawo gyara a al'umma ya rabbal alamin Allah muna roƙonka dukkanin alkhairai da kake ba bayinka Allah ta'ala ka sanya mu shi Allah ka bamu Allah muna roƙonka ruja mu shi waɗanda ake yanta a cikin wannan wata mai albarka Allah muna roƙonka ka azurta mu da tsawon daren mai kadar a wannan wata Allah ta'ala ka amsa mana dukkanin addu'o'in mu kuma ka biya mana dukkanin batun alkhairi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a kada a manta da da neman taimakon fanka